ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاعتكاف للتاف الاعتكاف كافي مشيغا كتاب الاعتكاف jiya mun bar mas'ala akan imamu malik ba a gama warware ta ba lokaci ya cika ko alaisa kazalik mun tabbatar da cewa kan azumin watan shawwal nassosi sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama imamu malik shi kuma yace bai ga malamansa ko waɗanda suka gabace su suna yin azumi wasu tashawwal ba to ya za a yi da wannan matsala kuma kowa ya san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya azumi watan ramadan ya bi shi da kwana shida faka annama sama dahar an rawaito cikin sahih ma'ana ya tabbata kenan babu ko shakka to ya za a yi da matsalan imamu malik sai aka ce imamu malik ya ce iza sahal hadithu fahuwa mazhabi to shi yasa yanzu zaka ce sai ka ce mazhabin malikiya su ne suke cewa makaruhi ne sun tashawwal amma imamu malik wannan kan da garki da wannan hadisin da ya wannan abin da ya fada maganarsa da ya fada to ya wanke kansa kenan bai halatta ba ka ce imamu malik ya karhanta ko ya hana azumin sitta shawwal ko da yake ya faɗa amma ai ya kawo magana ya ce in hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi, shi za a ɗauka a yi aiki da shi ba magana ta ba haka kuma azumin ranar juma'a nasosi sun tabbata da kebance ranar juma'a da azumi an hana ko sai dai ka yi juma'a asabar ko alhamis juma'a shi kuma ya ce babu laifi ma a a yi azumin ranar juma'a a kebace juma'a da azumi to yaya za a yi da waɗannan matsaloli to ga nasu hadisai su ma aka kawo sai aka ce in aka samu matsala ta faru haka kowa ya kawo hadisi kowa ya kawo nassi da ya dogara a kai ya faɗi to shine me za a yi malaman hadisi ya suke yi sai suka ce ai a cikin fannin ilimin hadisi akwai al-maqbul wal mardud min al-hadis hadisan da za karba ai aiki da su da waɗanda za ki karba ai aiki da su sai suka ce wal maqbul waɗanda ake karba ai aiki da su guda biyar ne suka kawo lissafi su jere jere al-muhkam mukhtalif hadis an-nas wal mansukh at-tarjih at-tawaqquf menene al-muhkam al-muhkam huwa alladhi la yahtamilu illa ma'nan wahidan هو الذي على حد قوله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه أي من الكتاب آيات محكمات ai hunaka ayatu la tahtamilu illa ma'nan wahidan ayoyin da ba sa daukan sai ma'ana daya sai Allah ce hunna ummul kitab ai marji'ul kitab sune makoman littafi ummuka hiya marji'uka alaysa kazalik da kake yaro karami aka gaji da kai gida aka ce ma je kai wasa ka fita kai wasan kasa kai menene ka gina gida in yunwa ta kama kai na zaka koma sai ka koma wajen uwarka ta baka abinci ka ci hunna ummul kitab ai marji'ul kitab ummuka hiya marji'uka alaysa kazalik to sai aka ce in ka samu aya tana ɗaukar ma'ana biyu ko uku to sai ka bincika akwai ayar da za ta fassara ma wannan wannan ayar da za ta fassara ma wannan da ke ɗaukar ma'ana biyu ko uku hunna marji'ul kitab su ne makoman littafi kenan alhadi in huwa illa abdun an amna alaihi wa ja'alnahu masalan li bani isra'ila al muhkam shine hadisin da ba ya ɗaukar sai ma'ana ɗaya wanda za ya bi na biyu mukhtaliful hadis hadisai guda biyu da suka karo da juna farko sai a duba duk sahihai ne in ɗaya sahihi dai ɗaya ba sahihi ba ne sahihi za a ɗauka a aiki to su duka kuma sanadin su ya inganta to ya za a yi kenan ya za a yi sai a je a yi at-tawfiq bainan nassaini mukhtalifaini zahiran sai a yi tawfiqi tsakanin su ina ma'anar tawfiq shine sai a nemi ma'anar da za a ba kowane hadisi ko kowace aya dan a iya aiki da ita wannan hadisin ga ma'anarsa abin da ake nufi wancan hadisin ga abin da ake nufi li'anna i'malar dalilai ne aula min tarhi ahadihima ka ɗauki dalilai guda biyu ka yi aiki da su shi ya fi ka jefar da ɗaya tun da dukkan su daga harshe daga harshen manzon Allah suka fito shine sai za aka ce sai ka yi at-tawfiqu bainahuma ka samu yadda za ka yi jam'i tsakanin su in bai yiwu ba sai ka binciki wanne ne ya fara zuwa wanne ne ya zo karshe sai ka yi annasikh wal mansukh in annasikh wal mansukh bai yiwu ba sai ka je at-tarjih wal murajjihatu kasiratu sai kai san yadda za ka yi ka rinjayar da ɗayan hadisin kan ɗaya don ka samu damar yin aiki da shi kada ya zamana wancan da ka aje ba ka yi aiki da shi ba ba jefar da shi kai ba ba wula a'a bincike kai ta hanyar ilimi kai tarjihin cewa wannan shine za a yi aiki da shi da dalilin kaza da kaza da kaza da kaza da kaza to in wannan ma ya cutura bai yiwu ba ya za ka yi at-tawakkuf sai ka sai ka ajiye hadisan guda biyu duk ka shiga bincike har kafin ranar da Allah zai sa ka samu abin da zai sa ka rinja da ɗaya akan ɗaya ba haka bane ba to haka ake tafiya to na Imam Malik sai ayyaya ya ce kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza to hadisan da suka zo na cewa sita shawwal ingantattu ne cikin sahihai suke kuma sun inganta kuma sun tabbata can din babu wani hadisi ko nasi da aka aka kafa hujja da shi cewa ban ga malaman kasar mu suna yi ba ban ga wa'ai cikin magabatan mu suna yi ba to ai ba a daukan maganar wani a karo da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma imamu malik ya shige ka ce da gangan yayi ko ƙarya yayi ya shi ka ce ƙarfi kokari ya yi alaisa ka zalik saboda malaman hadisi baki ɗaya malaman hadisi in ya zama na uban shi da ifi ne aka tambaye shi sai ce wallahi ubana da ifi ne ba zan iya yi karya bakan hadisi ibn abi hatim an tambaye shi uban shi ya ce a da ifi ne amma baki ɗayansu suka ce iza zukira alhadis famalikunin najm ina ma nan najm wani wuri tauraro yake wa in aka yi magana hadisi imam malik yana can kololuwa to shi yasa ba abin da za a yi shine sai a ɗauko wancan magana ta imam malik shi a yi mashi uzuri da abin da ya faɗa na ce ba za a yi sata shi makruhi ne za ce a tun da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine daidai kuma ka tabbatar mana ka tarbiyyantar da mu ka ladabtar da mu ka koya mana cewa duk wani wanda ya faɗi magana ta sha bamban da ta manzon Allah wace magana za a ɗauka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka bane ba sa'an nan kuma imamu malik yana da uzuri na biyu ya ce ma minna illa radda wa rudda alai ce duk wani malami ya yi raddi a yi mishi raddi illa sahiba hadha alqabri man huwa sahibu hadha alqabri ba haka bane ba to sa'an nan kuma duk malamai har aka zo karshe suka ce muna da'u kulla qawlin kulla qawlin inda qawli muhammadin fama aminu fi dinihi ka mughamiri shi yasa an wanke imam malik kenan bai kamata ka ce manzo Allah ya ce ai sita shawal imam malik kuma ya hana ba ya ce idza sahha al hadisu fa huwa mazhabi alaysa kadhalik باب ذكر الاعتكاف الاعتكاف هو لزوم المسجد للعبادة ka lazimci masallaci saboda kai ibada aka ce kowane masallaci za ka iya yi kowane lokaci za ka iya yi wayansu malikiya kuma suka ce sai da azumi ake yin itikafi wayansu malamai kamar shafi'i suka ce za a iya yin itikafi ko da ba azumi kamar yadda za mu zo mu karanto insha Allah an fahimta قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت تشي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان wannan hadisin mun samu sanadi amra mace ta rawaito wajen mace namiji ya rawaito wajen mace matan da ita ma ta rawaito wajen mace sa'an nan matsalar ta kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Aisha kenan ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in yayi itikafi yudni ilayya ra'sahu fa urajjiluhu wani riwaya wa ana ha'idun da ce manzon Allah yana itikafi sai ya miko min kansa na taje masa kansa na gyara masa kansa kuma ina cikin haila wa kana la yadkhulu albayta illa li hajati al-insan ya kasance yana cikin itikafi baya shiga gida sai da in bukata ta kama za a je a shikenan a biya bukata a sake dawowa wace bukata shine kaman bawali kaman tsuguno kaman menene da menene waɗannan su ne ba za a yi su a cikin masallaci ne ba yanda za a yi su a cikin masallaci to sai a je a yi inda za a yi sai a sake dawowa to wannan ya zama larura kenan dalilin yana so a taje mishi ba shiga yake ba mika kan yake a cikin daga ko sai ta taji ta gyara kenan amma bai shiga gida ba mutum ya mika kansa ya dan mika kansa a cikin gida ya shiga gida kenan قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا اعتكفت yanzu na na Aisha ta ba da labarin in manzon Allah ya itikafi me yake faruwa shine aka ce ita ita ma Aisha in ta yi itikafi me yake faruwa la tasalu anil maridi illa wa hiya tamshi la taqifu cinna na aisha tana itikafi ba ta tambaya ya jikin wani ya ba ta zuwa dubiya saboda an hana zuwa dubiya an kana cikin itikafi yasa aka ce in tana ce in tana tafiya ya wani sai ta wuce in ta tsaya to ta je dubiya kenan an fahimta to shi yasa tana cikin tafiya tana tafiya tana tafiya kuna lafiya ya wani ta wuce bata tsaya ba ba za a ce ta yi dubiya ta je dubiya ba bata keta sharadin itikafi ba قال قال يحيى قال مالك يجي إمام مالك يجي لا يأتي المعتكف حاجته من إتكاف بزي في تزوى ونبكاتا با وتبكاتا با ولا يخرج لها بزي في تسبو وتبكاتا بزي زي ولا أبو موني بزي زي مكانش با ولا يعين أحدا إلا أن يخرج لحاجة الإنسان بزي تيما كامك كجيك وانا أبو با سيدي إن بكاتا fitsari bawali ya kama shi kowane abin nan ne to zai je ya yi tun da ba za a yi a cikin masallaci ba walau kana kharijan lihajati ahadin da ya halatta mutum yana itikafi ya fita saboda wata bukata ko bukata ta wani lakana haƙƙa ma yukhraju ilaihi iyadatul marid da a ce ya halatta mai itikafi ya fita yin wani abu to da abin da ya fi dacewa ya je ya dubiya mara lafiya wassalatu alal janaizi wattiba'iha wai da ya je ya dubiya mara lafiya da ya je ya sallan janaza da ya raka janaza zuwa makabarta to aka ce duk ba zai yi ba ba zai yi ba to tunda an hana dubiya sai dai kana wucewa kana tafiya tana tafiya ta ce ya ji kin wani shikenan sai ta wuce ba ta tsayawa to bata je dubiya ba kenan tana wucewa ne akan hanya ta gaisuwa kenan ta ko dubiya eh yasduku alaihi dubiya ko gaisuwa me me dubiya dubiyar mara lafiya ya ake yi eh a gaishe shi gashi ta gaishe shi a'a a tashi eh eh a tafi wajen shi mecece niyyar zuwa din dubiya wannan wucewa take yi ta gashe su ta wuce bata je dubiya ba kenan an fahimta eh qala malikun la yakunu almu'takifu mu'takifan imam malik yace ai mai itikafi ba zai zamo mai itikafi ba hatta yajtaniba ma yajtanibul mu'takif har sai ya nisaci abin da aka ce mai itikafi ya nisace su sa'an ya zamo ya itikafi min iyadatil marid dubiyan mara lafiya wassalati alal janaiz haka sallan janaza wa dukhulul bait illa li hajatil insan kuma an hana shi shiga gidan shi sai dai in laruran yin tsarki ya kama shi قال وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يعتكف an tambayi ibn shahab imam malik ya tambaye shi mai itikafi hal yadkhulu li hajatihi tahta saqfin zai tsarki zai shiga inda yake karkashin shigifa mana kaman gida kenan ko a rufe kala na'am la ba'sa bi zalika yace eh babu laifi don an hana shi zuwa nesa kuma wannan larura ta dan adam ta kama shi shi ya tsuguna jikin mutane cikin mutane sai ya shiga cikin inda aka kebance don wannan aka rufe ya shiga ya fito itikafin shi bai lalace ba qala malikun imam malik yace al'amru indana allazi la ikhtilafa fihi al'amarin da yake wajen mu mutanen madina wanda ba sabani a ciki annahu la yukrahu al-itikaf fi kulli masjidin wai ba a karhanta ba a hana itikafi ba a cikin kowane masallaci a cikin kowane masallaci da ya ce wa antum aqifuna fil masaji ba wanda ka imam malik fahimta ayan alqur'ani da kafa hujja da ita an fahimta al'amru alladhi al'amru al'amru indana nahnu ma'ashara ahli al-madina alladhi la ikhtilafa fihi wanda ba a samu sabani ba a ciki annahu cewa shi yadda al'amarin yake la yukrahu al-i'tikafu fi kulli masjidin ma ma'ana fi kulli masjidin yujamma'u fihi duk masallacin da ake yi juma'a ya halatta kai itikafi a ciki yadda imam malik yace ijma'i ne haka kowa ya zo ya tarar da Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani shine kadai ya kawo wannan maganan ya kawo hujjojinsa da wanda suka gabace shi da wanda ke shi kuma ijtihadi ne a wajensa an fahimta za mu ga hujjar imamu malik qala malik imamu malik yace wala arahu kuriha al-i'tikafu fil masajid allati la yujma fi yace abinda nake gani ya sa aka hana yin itikafi a cikin masallacin da ba a yin sallar juma'a إلا كراهية أن يخرج المتكف من مسجده الذي اتكف فيه إلى الجمعة أو يدعها أبين دي ساعة كتشي كدا أي صلى سيما صلى تنا أكي صلى الجمعة إما تنا اعتكافي لو كتشين جمعة كي يازي ko dai ya fita masallacin shi ya je sallar juma'a ko ko ya kiyin sallar juma'a din to me kenan yayi ya bar farilla saboda nafila kenan yace shi yasa malamai suka karhanta suka hana yin itikafi a masallacin da ba a yin sallar juma'a amma in wannan uzurin ya koru yace imam malik yace za a iya yi kamar yadda yace fa in kana masjidan la yujamma'u fihi al-jumu'a in masallacin da za a yi itikafi din ba a yin sallar juma'a a ciki ولا يجب على صاحبه اتيان الجمعة في مسجد سواه wanda yake ciki kuma ba wajibi ba ne kansa ya je wani masallaci don sallan juma'a ba fa inni la ara basan bil itikafi fihi imam malik yace ni ba na ganin akwai laifi mutum ya itikafi masallacin da ba juma'a saboda me ai baya wajaba a kan shi ya je masallacin da ake juma'a don ya juma'a yaushe kenan to shine sai ya kawo yayi bayani yace li anna allah tabaraka wa ta'ala iqala وأنتم عاكفون في المساجد المساجد جمع مسجد والمسجد اسم جنس لكل مكان يسجد فيه ثم دخل عليه أن فعم الله المساجد كلها ولم يخص شيئا منها أم فهمت؟ شو يا يا زاعي أتي ينا إيتكافي sa'an nan bai waje ba kanshi ba ya je masallacin da ake sallar juma'a sai suka ce ai yana itikafin shi lokacin fita itikafin zai zo kafin sallar juma'a ta kama an fahimta ma'ana yau zai fita itikafin shi yau juma'a yaushe ake sallar juma'a inda zawal to sai ya gama lokacin hantsi lokacin hantsi ko da safe ba zai je juma'a ba zai je juma'a akwai itikafi a kansa a'a an fahimta qala malikun famin hunalika jaza lahu an ya takifa fil masajidi shi yasa ya halatta ya yi itikafi a cikin masallatai allati la yujamma'u fiha aljumu'a masallatan da ba a yin juma'a a ciki idza kana la yajibu alaihi an yakhruja minhu ila almasjid alladhi tujamma'u fiha aljumu'a in ya zamana ba wajibi bane akan shi ba ya je masallacin da ake yin juma'a ba an ga an fahimci wannan mas'alar ko kamar mace tana itikafi wajibi ne akan ta taje masallacin juma'a wajibi ne akan ta qala malikun wala yabitu almu'takifu illa fil masjid alladhi i'takafa fihi yace mai itikafi ba zai ba zai kwana ko ina ba sai a cikin masallacin da yake itikafi din illa an yakuna khiba'uhu fi rahbatin min rihabil masajidi sai dai in ya zama rumfar tasa tana cikin farfajiyar masallaci ne ga ƙwaryar masallaci cikin ƙwaryar masallaci kowa zai rumfarsa da zai kwana a ciki ko ko a a farfajiyar masallaci duk ana ce wannan farfajiyar masallacin nan duk ana ce da shi rehabul masjid in ya kafa rumfarsa a wajen zai iya qala malikum walam asma anna al-mu'takifa yadribu bina an yabitu fihi illa fil masjidi ya ce ban ji wani labarin cewa ya halatta mutum zai itikafi ya fita wajen masallaci ya yi gini ya gina ɗakin shi da zai zauna a ciki ba a'a rumfuna a ki aw fi rahabatan fi min rihabil masjid ko da farfajiyar masallaci ne wa min ma yadullu ala annahu la yabitu illa fil masjid yace abinda ke nuna cewa mai itikafi ba zai kwana ba zai ba zai kwana a gidansa ba sai cikin masallaci قول عائشة كاغا استنبات إمام مالك دا عائشة تتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان ذاك كان انت حديث كوتي أما كاغا استنبات إمام مالك an fahimta manzo Allah ya tikafi baya shiga gida sai dai in za a yi tsarki ba shi kenan ba za a yi cikin masallaci ne za a fito farfajiyar idon jama'a ne a yi to sai a shiga inda aka kare don a yi wannan sai a yi a fito wa qala malikun wala ya'takifu fawqa zaharil masjidi ba za a yi itikafi saman masallaci dakin masallaci ba wala fil manar haka kuma cikin manara ga manarori guda biyu ba an yi su ne don sallah ba an yi su ne don ba zai shiga wajen ya itikafi ba يعني الصومعة قال وقال مالك يدخل المعتكف المكان الذي يريد أن يعتكف فيه تيوشي متن زي شغا اعتكافي إن متن يناسون اعتكافي أي ينا دلوكة تند زا أفار اعتكافي دلوكة تند زي فتا اعتكافي تيوشي زي شغا اعتكافي قال قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيه yau yanzu haka muna ranar lahadi wanda ke son ya yi itikafi gobe litinin saboda ranar lahadi an wuce an yi daren lahajiya ga ranar lahadi masu raka ranar ta kare ba haka bane ba to wanda ke son ya yi itikafi gobe litinin sai ya jira dab da faduwar rana har yanzu dai ana cikin ranar lahadi dab da faduwar rana sai ya shiga cikin itikafinsa ma'ana rana na faduwa ya samu kamilan laila ma'ana ya samu dare cikakken dare kenan shi sa sai bari dab da faduwar rana kafin rana ta fadi sai ya shiga to in rana ta fadi rana ta fadi yana cikin itikafin shi ya samu dare cikakken dare kenan an fahimta hatta yastaqbila bi itikafihi awwala layl awwala layla allati yuridu an ya'takifa fiha kaman yadda muka faɗa qala malikun imamu malik yace wal wal mu'takifu mushtaghilun bi itikafi mai itikafi yana shagala ne da aikin da ya zo a cikin masallaci itikafin ba ibada ya zo yi ba zai shaurari wani abu ba la ya ardu li ghairihi mimma yashtaghilu bihi min at-tijarati aw ghayriha ba zai zo yana itikafi kuma ya fita ya ce bakin titi yana sayar da wani abu ko za shi so wani abu ko wani abu a'a yana cikin masallaci ne abin da ya kawo shi kenan qala maliku sai imamu malik ya ce ولا بأس بأن يأمر المعتكف ببعض حاجته بضيعته amma babu laifi kana itikafi ka ce ma wani a ya ce maka aiwa abin nan naka an taya kaza ka ce sayar shikenan ka sayar masa karbi kudin shikenan ka kama ka sake shigowa baka dauki lokaci ba baka bata lokaci ba ba zai soki komai ba a cikin itikafin ka wa maslahata ahlihi ko maslahan iyalanka suka bugu ko waya ya halatta mai itikafi ta burga buga waya eh in ba me a yana cikin itikafi a a ce a sayar ai zuwa aka aka same shi ko ya faɗa musu to sai aka bashi labari ko suka bugo mishi waya ko ka je ka ce fa abu kaza ya kare sai ce da Allah da je ka karbi ka basu ina fito zan biya ya halatta ko bai halatta ba wa an ya'mura bi bai'i malihi ya halatta yace ya sayar da dukiyarsa ma'ana su da aka zo aka ce sun taya gonan kaza ya aka yi sai ce a karbi kudi ko kuwa albarka shi ke nan shiga da itikafinsa kada ya bata lokaci an fahimta au bi shay'in la yushghiluhu fi nafsihi wani abin da ba zai shagalantar da shi ba bai bata lokaci ba a ciki don ya gyara ma ya ce a sai a kai ma iyalansa kaza ko a yi musu kaza kafin ya fito ko ya ce a sayar ko kar a sayar ko a saya wannan babu laifi za a ce ya shagala da kasuwanci bai shagala da kasuwanci ba ko ya shagala da kasuwanci kenan eh fala ba'sa bi zalika idza kana khafifan imam malik ya kayyade babu laifi in ya zama abu ne mai sauki bai ɗauki lokaci ba an ya amura bi zalika man yakfihi iyahu yace wanda zai je yayi mashi wannan aiki yace masa ya je yayi mashi babu laifi qala malik imamu malik yace lam asma ahadan min ahli al-ilmi yadhkuru fi al-i'tikaf shartan imam malik yace ban taba jin wani malami ya ce akwai wa'ansu sharuɗa da ake na itikafi ba sharaɗin itikafi ba me yasa wa innamal itikafu amalun min al'amali yace ai itikafi aiki ne cikin ayyuka mislu salati was siyami wal hajj kaman sallah da azumi da hajji wa ma ashbaha zalika min al'amali ma kana min zalika faridatan aw nafilatan da abin da ya kamanci haka na ayyukan ibada farilla ko nafila faman dakhala fi shay'in min zalika fa inna ma ya'malu bima madha min sunna imam malik na nufin da sharadi shine zan shiga itikafi da sharadin in na gaba dama zan fito da sharadin kaza zan fito wannan sharadin yake magana akai saboda ai mun san mazhabin imam malik jiya in ka fara aikin ibada ya ake me yace kai to saboda irin su imam malik duk mas'ala ta danganci ibada suna daukan suna daukan abin da yafi cika ne abin da yafi daraja abin da yafi kamata abin da ya dace da darajarsu wai in ka fara itikafi kada ka ce na gaji bari fita a'a sai ka cika zo itikafi din jiya ba mun karanta an ka fara sallar nafila sai ka cika in ka fara azumin nafila sai ka cika ba haka bane ba wa laysa lahu an yuhdisa fi zalika ghayra ma madha alayhi almuslimuna wai mutum ba zai iya kirkiro wani abu sabanin abinda musulmai suka saba ba me musulmai suka saba suna yi ya ce la min shartin yashtarituhu wala yabtadi'uhu kare ka wani sharati kare bid'an kare ka wata bid'a na sharadi a cikin itikafi saboda me yace wa kadita kafa rasulullah sallallahu alaihi wasallama yace ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi itikafi wa arafa almuslimuna sunnatal itikafi musulmai kuma suka san mecece sunnar itikafi mecece sunnar itikafi in ka fara ba za ka bari ba sai ka gama sunnar itikafi kenan قال مالك والاعتكاف والجوار سواء يتي واعتكافي da jiwar ai duk ɗaya ne ina ma nan jiwar to shine malam yace abinda ake ce ma jiwar shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana itikafi sai ya mika kansa a taje masa ba yana juwari mujawar baitihi kenan ko sai ya ce abin da ake nufi da juwar shine mutanen makka suke da wata al'ada da suke yi mecece wannan al'ada su da safe tun ranar shi je cikin masallaci yana itika yana zaune yana ibada yana tawafi ko yana sallah ko yana karatun alkur'ani in dare yayi sai ya tashi je gida ya kwana to sun juwar kenan saboda gidajen su na kusa da harami ne shine ma na juwar ko ya ce wal'itikaf waljiwar sawa'un wal'itikafu lilkarawi walbadawi sawa'un wai itikafin ɗan birni da ɗan kawai duk ɗaya ne mana in an fara ba za a daina ba kenan ko yawwa قال مالك والاعتكاف والجوار سواء قال قالت عائشة رضي الله عنها نانا عائشة الله كرمت داتتي كان يسقي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد ومن زعل الله كسجينا ميكو متكنسة من البركة الحال كسجيوسا ينا مكوتكا مسلاتي fa'urajjiluhu wa ana ha'idun sai na taje masa kan ni kuma a lokacin ina haila ma'ana kenan mace mai haila don ta taba jikin na na aisha sai manzo Allah ya ce mata ai laysat haidatu kifiyya diki ai hailan ki ba hannun ki ba ki mi ko min abin sallah ki mi ko min sallaya tace ai ba da tsarki ina haila yace ai hailan ki ba hannun ki take ba ranar mace na haila ta zama najasa kenan subhanallah innal mu'mina la yanjus la hayyan wala maitan nana aisha tace manzon Allah yakan dora kansa akan cinyata yana karatun alqur'ani alhalin kasancewa ina haila akwai abin da yafi wannan kusanci eh halal baji yuridu malik abinda imam malik ya nufi da aljuwar al'itikaf wal juwar sawa aljuwar allazi bi ma'ana al'itikaf fi tatabo jiwarin da ake nufi itikafi ne a cikin tatabo ana bin al'amarin ana bin al'amurra ana bin al'amurra wa amma aljuwar allazi yaf'aluhu ahlu makka fa inna ma huwa luzumul masjidi makotakan da mutanen makka ke shine mutun ya lazumci masallaci bin nahar da rana da safe tun safe za shi yana cikin masallaci yana karatun alkur'ani yana karatun alkur'ani ko tawafi ko yana yana sallah ko menene yana zikiri wal inqilabu bil layl in dare yayi kuma ya tashi ya kama hanya ya je gida wa zalika la yamna'u shay'an wannan baya hana komai wala hul khuruju fi hawaijihi zai iya fita ya je bukatunsa wa watu alihi mata sha'a wa ghairi zalika wannan jiwar ake ce da shi ba itikafi ake ce da shi ba an fahimta babu ma la yajuzu ma la yajuzu al-i'tikafu illa bihi babin da ya zo na abin da baya halatta a yi itikafi sai da shi ma'ana wannan mazhabin yana ganin cewa babu itikafin da za a yi ba azumi kenan kamar yadda labarin ya zo ala haddathani yahya an malikin annahu balagahu anna al-qasima ibn muhammadin wa nafi'an maula abdullahi ibn umara qala wa'annan manya manyan malamai suka ce la itikafa illa bi siyamin babu itikafi sai dai in ana sai da azumi bi qauli Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihi mecece hujjan ku na cewa la itikafa illa bi siyamin sai suka ce ai Allah cewa yayi wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum lakum khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid fa inna ma zakara Allahu al-i'tikaf ma'a siyam yace ya Allah ya ambaci itikafi ne tare da azumi an fahimta qala malik wa ala zalika al-amru indana imam malik ya ce haka yake a wajen mutanen madina a mazhabin malikiya annahu la atikafa illa bi siyamin imam shafi eh, imam abu hanif wayansu malamai suka ce za a iya yin itikafi ba tare da ayin azumi ba babu khurujil mu'takif lil eid to an nuna maka yaushe zaka shiga itikafi nasu zantuttuka da malamai suka yi aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in yayi sallan asuba ya gama sai ya shiga mu'takafihi to wannan baya nuna cewa ya shiga itikafi ya shiga hunaka farkun baina al-mu'takaf wal i'tikaf al-i'tikaf shine fara aiki mu'takaf inda ake shiga itikafi din to amma ga Imam Malik ya bayyana mana lokacin da za a shiga lokacin farawar itikafi shine ina son na yi itikafi ranar litinin to da yamman nan sai na dakaci rana dab da rana ta fadi sai na shiga itikafi rana na faduwa itikafi ya dare ya same ni cikin itikafi ban rage wani abu cikin juz'in daren ba kenan an fahimta amma na ce shikenan zan shiga itikafi kaje ka shagala sai da aka kira magaruba ko bayan magaruba kace zaka shiga itikafi minti nawa ko awa nawa ya wuce maka a cikin dare to saura fita itikafi ya ake fita itikafi babu khurujul mu'takaf mu'takifu lil eid to kaga sai ya kawo wata magana kuma me babu khurujul mu'takif sai ce me lil eid ba na ka shiga itikafi in ko an ga wata sai ka saura sai ka yi sallar idi tukun iyalan ka je gidan iyalan ka ke ga ci magana ta fito fili babu khurujul mu'takif lil eid لماذا للعيد لماذا لا يكون إلى بيته قال حدثني يحيى عن زياد بن عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر بن عبد الرحمن اعتكف والنبام الله يا اعتكافي فكان يذهب لحاجته تحت سقيفة في حجرة مغلقة sai ya shiga wajen biyan bukatarsa hajatul insani tsarki fi dari Khalid ibn al-Walid a gidan Khalid dan Walid thumma la yarji'u hatta yashhada al-Ida ma'a al-muslimina ba zai dawo ba sai ya yi sallan idi tare da musulmai sa'an nan ya je gida amma saboda rayuwa ta canza ana itikafin kafin ƙarshen itikafin an gaji ɗan adam yanzu ya samu kansa cikin wani hali mai wahala duk abin da yake taklifanci na ciki yana da wahala saboda me saboda ɗan adam ya shagalantar da kai shi cikin abubuwan da ba lalle ba ne ba isa ana cewa an ga wata kan mai fadar cewa an ga wata ya gaba wani ya kai gidansu allah allah yake a tafi mun gani ana itikafi a masallacin annabi ana buga bindiga cewa an ga wata kafa kowa ya kama yana da kayansa ya kama hanya za shi gida waya su kuma shi su saura ciki har sai ai sallar idi sannan su kama hanyar gida ala haddathani yahya an ziyad an ziyad an malik annahu ra'a ba'd ahli al-ilmi yace imam malik ya ga wayansu malamai idza atakafu al-ashr al-awakhira min ramadana in suka yi itikafin kwana goma na karshe a cikin watan ramadana la yarji'una ila ahalihim hatta yashhadul fitra ma'an nas ba za su koma gida ba sai an yi sallar idi tare da jama'a masallaci in sun gama sannan sai su koma gida qala yahya qala ziyad qala malik wa balagani zalika an ahli al-fadl alladhina madaw imam malik yace na samu labari irin haka daga manya-manyan mutane masu daraja wayanda suka gabace mu qala ziyadun qala malik wa hadha ahabbu ma sami'tu ilayya fi zalika kaga adalcin imamu malik fatawa zai bayar fatawan nan ai ba nassi ne kawo daga Allah ko manzon Allah ba ijtihadi ne to baya kyale ka dan ya daure ka da mas'ala daya sai ce wannan magana da na fada ita ce abinda na fi so cikin maganganun da na jiyo ma'ana wannan matsalar ba ita kaɗai ba ce ba akwai wata matsalar amma ni ga abin da na zaba ya ɗaure ka ya tilasta ma babu shi sa imam malik ba wanda ya kai shi manya-manyan almajirai hatta manya-manyan almajirai imam abu hanifa kaje wa sahiba muhammad ibn hasan shaibani manyan aka ce ba su gaza imam abu hanif ba amma suna sun zama almajiran imam malik shi yasa sun rawaito muwatta sai da suka zo madina aka aje muhammad bin hasan ash-shaybani ana tambayan shi shi aka kawo matsala ga abin da imam abu hanifa ya ce ga abin da imam malik ya ce in ya gama sai ce a sahibuna alal haq am sahibukum ya ce bal sahibukum a'a imam malik suke da kai almajiransa manyan abdurrahman ibn al-qasim allais bin sa'ad lais da ake ganin cewa ma ya dara imam malik a cikin fikihu duk almajiransa ne imam shafi almajiri imam malik ne imam shafi almajirin imam malik ne ba cikin manya ba mafa sai da aka nemi masa alfarma ya je makka ya samu ina kamun kafa a yi min alfarma na ce in ba haka ba in ka zo imam malik ba kowa ya isa ya zama mu almajirin shi ba fa sai ka kosa sai aka bashi aka rubuta ka je wajen aka ce mai imamu darul ijira ga wannan yaro da ke zuwa ka yadda ya yi karatu wajen ka yadda ya zama almajiranka yanzu almajiran rarrashin su ake yi na gan shi da dan haske haske kowa yana kai sai ja ko yana sai ja ko ja kasuwa su kasuwa su ba haka bane ba eh a shaidanci ya shiga ciki ne shaidanci ya shiga ciki ne eh magana me eh ana tafi mun ana tafi ai insha Allah ba wai ainihin niyyar sa karatun ba fa ya je ya je nan ka ji shi kuma za shi can ya ji karatu za shi can ya ji karatu za shi can ya ji karatu me yake nufi da wannan don ya samu ilimi ko don ya samu karatu eh yana zuwa ne ya ji wannan a zama matsala ta zama ta tsegu aiwa da kaza aiwa da kaza aiwa da ya ce maka kaza aiwa da ya ce da kai kaza shi ke da aka haifar da fitina malamai kowa ya rasa mai zai kowa ya manta da ilimi da addini kowa yana bin son zuciyarsa kowa yana so ya tara jama'a ne a ce ai wajen karatun shi jama'a kaza ai wajen karatunsa kaza kaza kaza kaza shi ma su yana jin daɗin a ce an zo wajen karatunsa gaba gaba waɗanda ake gani cikin talabijin in za a sa in za a sa yanan gizo in za a sa a tauraron dan adam قال مالك قال زياد قال مالك وبلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضوا قال زياد قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك باب قضاء الاعتكاف باب ديزو نرامون اعتكاف ma'ana in kai itikafi kafin ka gama sai wata larura ta zo mutum ya kamu da rashin lafiya dan zazzabi haka ya je gida ya kwana ɗaya kwana uku shi samu lafiya sai zaman shi ko sai ya dawo ya cika sa itikafi mace take itikafi shi haila ta zo mata dole ta yanke ta koma gida kwana biyar shida bakwai sai haila ta ɗauki sai ta ci gaba da rayuwarta imam malik ya ce sai ta dawo ta cika sa itikafi saboda ka'idan imamu malik in an fara ibada ba za a yanke ba sai an cika saboda su imamu malik komai al'akmal suke suke bukata ba sa daukar nakasa abin da yake da kamala shi suke su an fahimta قال حدثني يحيى عن زياد عن مالك عن ابن شهاب عن عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف تجي منظر الله صلى الله عليه وسلم يعيني أن يعتكافي فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه منظر الله تعيشي شيء مسلاتي وجد أخبية شيء سامرون فنا garun funan hajjiya wacce garun funan hajjiya wacce garun funan hajjiya wacce a'a ce don Allah kuka yi wannan garu garufan hajiya ina na Aisha garufan na na Hafsa garufan Zainab Zainab sai ce me wannan kuma aka ce ai hajiya wacce ce ta ce ai mata rufa za ta yi tikafi ai hajiya wacce ce ta ce ai mata rufa za ta yi tikafi ai hajiya sai ga abu kuma ya zama yayi ya ce dan Allah kuke kuka yi wannan dan Allah kuka yi wannan to she manzo Allah ce ba zai ce kin itikafin ya kama hanya kike hajiya mai itikafi ga itikafi ya ce yau ba itikafi ya zaki shi wa ya kawo miki itikafi ya yi fushi da abin da kai kuma ya ci ya daina itikafin ya fasa itikafin ya koma gida to ke kuma fa eh kuma matarsa ce ke itikafin sai ya baki izini in yana itikafi ne ke ma kin samu zaman itikafi amma in yana gida ke kina itikafi kuma fa وجد أخبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب كوا رمفنا عائشة da rufanna na Hafsa da rufanna na Zainab falamma ra'aha da ya gansu haka sa'ala anha yace ya lafiya kuma na garin funa a cikin masallaci faqila lahu hadha khiba'u Aisha wannan rumfan Aisha kenan wa Hafsa da Hafsa wa Zainab da Zainab فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله صلى الله عليه وسلم البر تقولون بهن kuna zaton cewa da garta kenan kuka yi don Allah kuka yi wannan aikin ba yayi ya zamo ba sun man sarrafa sai koma ba a itikafin ba za a yi itikafin ba ke fanam ya take hatta ta kafa ashirin min shawwal bai itikafi ba wannan lokacin sai da aka gama azumi cikin shawwal sai itikafi itikafin da zai yi ya ga abu ya zama yayi kamar nan Aisha kamar Hafsa kamar Zainab za a ce yayi suka yi za a ce riya suka yi za a ce dan duniya suka yi ai da wahala ko to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga haka sai ce a mun karanta shi Allah kuka nufa da wannan me ka wannan tambaya abu yayi kama da yayi kenan dukkan ku ko uku za ku je ku yi itikafi to sai manzo Allah ya kama hanya wannan wannan watan azumin bai itikafi ba da aka gama azumi sai ya rama sai ya rama itikafin da bai yi ba a cikin shawwal shine ma'ana qada'il mutakif ai abubuwa ana yin su ne tsakani da Allah in abu yayi zai shigo ko wasanni ko menene ko menene a tarbiyyatar da mutane ake tarbiyya ake yi ko tarbiyya kuma cikin a daina kaza ko ayi kaza saboda shaidan ba abin da yake so sai ya ma illa ko barna in ya ga ba zai same ka ba sai cikin ibada sai kyale ka cikin ibada shi zo lalata ma ko bai kana ganin kana aiki kuma ba aiki ba an fahimta قال يحيى قال زياد وسئل مالك يجي أن تنبي إمام مالك عن رجل dangane da mutumin da da halal masjid li'ukufin fil ashir al-awakhir min ramadana aka ce mutum ne ya shiga itika zai itikafi goma ta karshe na watan azumi fa qama yawman aw yawmaini sai fara itikafin rana ɗaya ko biyu ko uku thumma marida sai kamu da rashin lafiya fa kharaja min al-masjid sai fita zuwa asibiti ko likita ko kamis ya zauna ayajibu alaihi an ya takifa ma baqiya min al-ashri ya samu lafiya zai zo ya cika gaba da ya ci gaba da itikafinsa sauran ragowar kwanaki goma din idza saha in ya samu lafiya am la yajibu zalika alaihi ko ba lalle ne sai ya dawo ya cika ba wa fi ayi sharin ya take in bai zo yayi ba yazo wani wata zai in wajaba alaihi zalika in wajibi ne fa qala malik sai imam malik yace yaqdi ma wajaba alaihi min ukufin idza sahha fi ramadana aw ghairihi ya samu lafiya zai yaqdi zai cika azumin itikafin sa ko ya rama a cikin azumi ko ba cikin watan azumi ba kowane wata qala yahya qala ziyad qala malik وقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد العكوف في رمضان yace manzo Allah ya so ya yi niyyar yin azumi itikafi a cikin watan azumi sun marja'a falam ya takif sa'annan sai dawo gida bai yi itikafi ba wannan wannan shekarar a cikin azumi hatta idza zahaba ramadan sai da watan azumi ya kare i'takafa ashran min shawwal sai ya zo cikin watan shawwal sai azumi kwana goma ko farko ko tsakiya ko karshe qala yahya qala ziyad qala malik imam malik yace wal mutatawwi'u fil i'tikafi fi ramadana wallazi alayhi al i'tikafu amruhuma wahid wanda i'tikafi na nafila da wanda itikafi wajibi ne a kan shi ko yayi bakance haka duk ya ce al'amarinsu ɗaya ne fi ma ya hillu lahuma a cikin abin da ya halatta da abin da ya haramta wa ya harumu alaihima wa lam yablughni anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana itikafu illa tatawuan yace ai duk itikafin da manzon Allah ya tatawu ne ba wanda yake wajibi قال زياد قال مالك في المرأة imamu malik ya yi fatawa dangane da mace innaha iza takafat mace ta shiga itikafi thumma hadat fi itikafiha sai haila ta zo mata a cikin itikafinta innaha tarji'u ila baitiha sai ta tashi ta kama hanyar gida fa idza tahurat raj'at in ta tsarkaka in tsarki tsarki sai ta dawo ila almasjid zuwa masallaci ayyata sa'atin tahurat duk sa'an da ta tsarkaka sai ta yi wanka ta kama hanyar masallaci wala tu'akhiru zalika ba za ta jinkirta wannan abin ba summa tabni alama maza min itikafiha sai ta yi gini akan abin da ya wuce a cikin itikafinta ta yi niyyar ta itikafi kwana goma ta zo kwana uku ko hudu sai haila ta zo mata sai ta fita ta je kwana biyu uku sai ta samu ta samu tsarki sai ta dawo ta shiga itikafinta ta cika sa itikafinta qala ziyad qala malik wa mithlu zalika al mar'atu yajibu alaiha siyamu shahrayn mutatabi'ain kaga fatawan imam malik yace haka mace in azumi wata biyu jere kama ta fatahidu sai ta yi azumin ta yi nesa a ciki sai haila ta zo mata thumma tatuhu sai ta tsarkaka haila in tana haila ai ba za ta ci gaba da azumin ba ko to da ta da ta tsarkaka ta samu lafiya fatabni ala ma maza min siyamiha wa la tuakhir zalika sai ta yi lissafi azumi nawa ta yi haila ta zo mata yanzu ta samu tsarki sai ta koma azumin ta dora akai ta cika sai lissafin ta sai azumin ta yayi qala wa haddathani an ziyad an ziyad wa haddathani عن زياد عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب لحاجة الإنسان في البيوت وهو معتكف ومن زال الله أنا إتكافي من زي سركي سيش جدا ييفتو قال زياد قال مالك لا يخرج المعتكف مع جنازة أبويه ولا مع غيرها ويمتنا إتكافي كو ko alhaji da hajjiya sun rasu ba zai fita ya je sallah ba ba zai raka ga abin nan ɗinsu ba wala ma a gairi ha wannan matsalar ta yi nauyi da yawa ko mana yana cikin itikafi aka ce mahaifi iyayensa sun rasu ba zai fita ba to ya zai eh eh a yanzu ku yi mai ma malik tawaye kenan ko ba dai kano ba kana itikafi a ce alhaji ya rasu baka fito ba ai ka shiga uku ka shiga uku اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم